الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا yammacin ranar alhamis 24 ga watan rabi'un al'akhir jira 1447 wanda ya muwafaka da 16 ga watan goma shekara 2025 miladiya ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka mai suna a turfatu fin nahawi wallafar ibn abdulhadi rahimahullahu ta'ala a darasinmu na 24 za mu tashi a farkon shafi na 40 daidai babu nakirati wal ma'rifati shafi na 40 daidai wannan babe malam ya kulla shi domin ya yi bayani akan annakira wal ma'rifa domin duk wata kalma inda suna ce ba fi'ili ba ba harafi ba to ko dai ta zamo nakira ko ta zamo ma'arifa kuma nakira din ita ce al'aslu al'aslu suna ya zamo munakkar ma'arifa ba asali ba ce shai'un ne ƙari'un abu ne wanda ya bujiro amma al'aslu shine suna ya zamo ma'arifa to shine zai bayani akai idan an ce al-ma'rifatu an-nakiratu wato shine kullu ismin ko sha'i'in fi jinsihi duk wani suna da yake yaduwa a jinsinsa to ana kiransa da nakira misali in ka ce rajulun kitabun gulamun to rajulun kaga minar rujula an ce rujula shine jinsi na maza ko na mutane to idan ka ce rajulun na bataran gane to yana iya hawa kan duk wani wanda yake da wannan siffa ta rujula zai iya hawa kan zaidu zai iya hawa kan amru zai iya hawa kan muhammad zai iya hawa kan ahmad zai iya hawa kan kowa to wannan shi ake kira na kira kaga nan ba ayyana ga wanda ake nufi ba eh waja a rajulun min aqsal madinati ko yas'a ko to kaga rajulun na kira ne ba a bayyana wa ake nufi ba to haka in ka ce ja a rajulun na ba taranga ne to shi ma babu ta'ayi ne yana ya hawa kan kowa a wannan jinsin to irin wannan suna shi suke kira da na kira haka in ka ce ke ta bun to duk wani abu wanda yake ya shiga layin alkitaba rubutu to yana ya ɗauka kitabun saboda haka yana ya ɗauka al'akhdari kake nufi yana ya ɗauka al'ashimawi kake nufi yana ya ɗauka ta zayinul warakat kake nufi yana iya ɗauka sahihul bukhari kai kowanne to irin wannan shi ake kira da na kira saboda baka ayyana ba sabani in ka ce alkitabu kasa bai ma'arifa to yanzu ya fita daga wancan na kira din ya dawo ma'arifa kamar yadda Allah ya ce zalikal kitabu wancan littafi to kaga sananne ne ka gani sananne ne to wannan shi ne sau da haka in kana son ya fita daga layin na kira to sai ka sa masa alif da lamu na fatar an gane to ina misalin na kira ya ce an na kira tu na hau rajulin kamar ka ce rajulin wanda muka ba da misali wa farasin ko kuma farasin doki in ka ce haza farasun to ko ne doki yana iya ɗauka yana iya ɗaukar dokin zaidu yana iya ɗaukar na amru yana iya ɗaukar na ahmad na muhammad da sauransu saboda ba kai ta yi ne ba to shine ma'anar sha'i'in mai yaduwa hmm? wal ma'rifatu ita kuma ma'arifa shine kullu ismin yadullu ala musamma mu'ayyani ita ma'arifa duk wani suna wanda yake ayyana wanda ake nufi ya zama ma'arifa in dai an yi bayanin ga wanda ake nufi da wannan sunan to ya tsara ma'arifatan na ba tara gadi to ita nau'i nau'i ce kaga wannan shi ke nuna maka ba ita ce asali ba ita na kira ba a ce maka saboda ita ce al'asulu ta fi yawa sai ce maka to daga cikin al-ma'arif akwai al-mudmaratu abdama'ir abinda ake kira wakilan sunaye duk wani wakilin suna ma'arifa ne babu na kira cikinsu na ba an gani duk wani domiri a larabci to na kira ne saboda ambatonsa yana nuni an ayyana wanda ake nufi shi mai magana ya yi ta'ayi ne saboda haka ya fita daga layin na kira zai ba da misalansu wal alamu haka sunaye waɗanda suke ake kira da alam suna alami shine yankakken suna kai tsaye an riga an faɗi ga wanda ake nufi da suna shi ma ma'arifa ne kamar su zaidu ɗin amru ɗin ahmad muhammad duk wannan ma'arif ne to duk sanda ka ce ahmad to akwai wanda kake nufi na ba an gane an gane saɓanin rajulun shi ba da na gidan kowa kake ba don baka ayyana ba amma da ka ce ahmad ko zaidu ko hindu ko aisha to akwai wadda kake nufi da wannan suna ko kuma akwai wadda sunan zai hau kanta an gani yauwa da ce aisha kaga zainab ba za ta zo tana tunanin da ita ake ba ko maryam ko ko safiya ko hafsa to wannan shine ma'anan ma'arifa ɗin tare da cewa duk jinsin mata ne da aisha da maryam da zainab da hafsa duk jinsi ne na mata ina batar an gane amma kana cewa aisha to zainab ta fita maryam ta fita hafsa ta fita to kaga ma'arifa ke sabanin in ka ce imra'atun wata mata to wace ta iya zainab kake nufi ta iya yiwa maryam kake nufi ta iya yiwa hafsa kake nufi to kaga imra'atun na kira ke eh to wannan yana da matukar muhimmanci saboda in za ka yi larabci inda ake bukatar na kira ka kawo na kira inda ake bukata ka kawo ma'arifa ka kawo ma'arifa ba ko ina za ka kawo ma'arifa ba ko ina za ka kawo na kira ba ya danganta daga siyakin magana mai halin magana yake hukuntawa haka wa asma'ul ishara sunayen ishara da ake nuni da su irin su haza irin su hazihi irin su za irin su zalika irin su tilka an gane su ma dukkanin su ma'arif ne saboda akwai ta'ayi ne a ciki da Allah ya ce zalikal kitabu kaga zalika din akwai ta'ayi ne a ciki an gane ba da attaura ake ba ba da injila ake ba ba da zabura ake ba da wani littafi ake na musamman shine alkur'ani to haka wannan ko wal mausulatu haka abin nan asma'ul mausula su ma dukkaninsu su ma ma'arif ne birin su allazi allati allazani allatani allazina allati allawati in gane ko alla'i dukkaninsu su ma ma'arif ne waɗanda za ka yi ta ganinsu a ƙur'ani allazina kaza kaza ya ayyu allazina kaza duk allazina din nan duka ma'arif ne don akwai ta'ayi ne a ciki eh waɗannan to kaga an yi ta'ayi ne eh ya ayyu allazina amanu ya ku waɗannan da kuka yi imani a nan ba za ka fassara ka ce ya ku masu imani ba ya ku waɗannan da suka ce sun yi imani in ka ce ya ku masu imani babu ta'ayini baka ba aya haƙƙinta ba shi Allah ba haka ya ce ba ta'ayini ya yi ya ku waɗannan da suka ce sun yi imani kaga ke na wasu keɓantattun mutane ne don in ka faɗi haka to irin su munafukai kaga sun fita ba da su ake ba ana magana irin su abubakar su umar su usman su ali da waɗanda suke da imani irin nasu amma ka ce ya yi lazina amini ya ku masu imani to munafukai ma sun shiga shi kuma allah ba haka yake nufi ba kaga rashin nahawu ke sai ka fassara lafazi ba yadda shi allah yake nufi ba shi allah ya ta'ayi ne kai kuma kayi idinaki kuma ka ce kayi tafsiri ko ka ja aya kayi kaza ka dai banna shi yasa in gaban malamai kake sai su yi dariya to suna nan da yawa irin waɗannan kurakuran wa ma fihi alif wal lam haka duk sunan da kaga farkon sa an sa masa alif da lam to ma'arifa ce kowane irin suna inda kaga farko an bude shi da al alif da lam to sara ma'arifata irin su alkitabu arrajulu algulamu da sauransu duk ma'arif ne almasjid duk ma'arif ne an gane sai ce wal munada ko kuma wanda aka kira duk sanda an ka kira wani suna to sunan ya zamo menene ma'arifa amma munada din al-mu'ayyan wanda aka ayyana shine yana nufin almunada almakasud akwai almunada gairul makasud to ba shi ake nufi ba kamar ka ce ya rajulu to wannan munada ne muayyan amma ka ce ya rajulan to wannan ba ma'arifa ba ne an gane saboda babu ta'ayini a ciki wanda ya an kai babin munada za a yi bayanin kashe-kashensu wal mudafu da suna wanda aka raba ila ma'arifatin zuwa ga ma'arifa to ko da shi na kira ne to sara ma'arifatan amma fa idafa mahaba idafa wadda take mahaba mun yi bayanin ta satin da ya wuce ko ko ba yi ba yau an yi an yi bayani akan bambanci al'idafatul mahaba al-ma'anawiyya al-haƙiƙiyya da al'idafa al-lafziya ghairul mahaba al-majaziyya duk an sharhin su a wancan darasi to idafa ɗin in mahaba ce in haƙiƙiyya ce in ma'anawiyya ce to na kiran nan ta koma ma'arifa ko gulamu zaidin kaga gulamun na kira ne amma sai ka raba shi ga zaidu zaidu ma'arifa ne sai ka ce gulamu yanzu gulamu ya koma ne ma'arifa saboda cewa gulamu zaidin kenan ba gulamu amurin kake nufi ba ba gulamu abubakarin ba ba gulamu umar ba ba gulamu hindin ba sabanin ka ce gulamun wani yaro to nawa a gaba zari ba ke da ko walmudmaru shi kuma mudmari muttasilin kashi biyu ne akwai muttasili an gane irin ta t2 irin su to duk waɗannan ana kiran su muttasili kamar katabtu ko katabta katabti hmm? to waɗannan duk ana kiran su zamirai na me muttasilai saboda an sada su da da fi'ili akwai kuma munfasil wanda shi a rabe yake da fi'ili irin su ana irin su anta anti eh antuma antum antunna da makamantansu eh irin su hiya huwa da makamantansu hum to waɗannan duka munfasilai ne ma'ana munfasilai su ba a raba su ga fi'ili ba an rabe wal muttasilu to shi muttasilin can na farko kashi kashi ne marfu'un akwai wanda yake zuwa matsayin marfu'i kamar ta t2 din nan ko katabtu misali na rubuta ni to kaga tu din na fi mahallin rafi ko katabna ko katabta ko katabti ko katabtum to duka wannan kaga marfu'i ne saboda ya zo a matsayin maf'uli eh ko ana qa'imun eh ana qa'imun anta qa'imun anti qa'imatu antum qa'imuna antuma qa'imani eh to kaga duk wannan fi mahallin raf'in saboda sun zo a mahallin raf'a a matsayin mubtada ko to haka haka wa mansubun sukan zo me mansubi ko kamar ra'aituhu eh to kaga hudin yanzu fi mahalli ra'aituha fi mahalli nasbin ra'aituhum fi mahalli nasbin ko ra'aituka duka su wannan fi mahalli nasbin hu hudin da kaka din wa majrurun sukan zo a halin jarra kamar marartu bihi ko na biyo ta gunshi bihi to kaga majruri ne wal munfasil marfu'un shi ma yakan zo marfu'i wa mansubun yakan zo yakan zo mansubi ko yawa kama anta ana anti da mun ka bada mun ka bada me misali da su ko yawa to haka yakan zo mansubi eh kamar ra'aitu iyahu mm iyahu iyaha iyahuma iyakum iyakunna iyahunna to duk wannan sun zo fi mahall sukan zo a mahallin nasba la majrura lahu to amma su ba su da majruri damiri munfasili bai zuwa majruri ko dai ya zo marfu'i ko ya zo mansubi wal alamu shi kuma alami da aka yi bayani al'alam a baya na hau zaidin wa hindin kaga duk alami ne wa lahiƙin ko kuma doki ɗaya daga cikin sunayen dawaki lahiku haka shadikamin shi ma shadikamin sunan raƙumi ne namijin raƙumi shi ake kira da shadikamu to dukkaninsu a alam ne laraba suna jingina su ga dabbobi a matsayin alami ba kowane doki ake kira da lahik ba ba kowane raƙumi ake kira da shadikamu ba waya kunu kuniyata haka alami yana zuwa wani lokaci kuniya ka abi bakarin kama abubakar alami ne saboda an faɗe shi kasan wa ake nufi duk da asalinsa ka kuniya ne to shi yasa da yawa wasu zaka ga duk sunayensu abubakar amma al'asulu kaga kuniya ce ba suna ne na yanka ba amma kuma isti'malin shi ya mayar da shi kamar sunan yanka shi ma ya kuma marifa wala ƙaban haka alami yakan zo a matsayin laƙabi wani lokaci ka babba kamar zaidu babba eh laƙabi ne ko zaidu shammara eh duk laƙabi ne laraba suna amfani da su eh zaidu babba to babba din laƙabi ne ba waccan babba ta dabba ba eh eh to wannan shine wa huwa manqulun shi alami akwai sadda zai zama manquli ma'ana an nakalto shi daga wata kalma kamar alhasan eh hasan manquli ne eh min alhusni eh kyau daga alhusn ai aka narko alhasan su alhusain su alhusaina su hasana duk waɗannan manqulai ne ba murtajilai bane ma'ana akwai asalin inda aka narko su na fatar an gane wa murtajalun akwai wanda kuma murtajali ne shi haka kawai aka aza shi an gane ba a narko shi daga wata kalma ba haka kawai aka ji larabawa suna faɗansa eh kamar su zaidu ɗin da aka bada misali to kaga zaidu ba za a ce an narko shi daga wani abu ba ko za da ko ya zaidu a'a haka kawai aka aza shi to shine ma'anan suna murtajali irin su umar da makabantansu wasu mul ishara haka sunan ishara shi ma alami ne na hau haza wa hazihi wa haza ne wa hata ne wa ha'ula'i dukkansu su ma alamai ne abin nan ma'arifai ne saboda in ka ce haza akwai ta'ayini a ciki don ka yi ishara ta kuma koyaushe ishara tufidu ta'ayina duk sanda ka yi isharan wani abu to ka ayyana wani abu daga wani aka ishara gare shi zuwa ga namiji mufradi haza hazihi zuwa ga mace akan ce haza zaidun hazihi hindun hazihi aishatu kowa haza ne shi kuma ana yin ishara da shi zuwa ga ainihin musanna waɗanda suke maza eh kamar haza ni zaidani haza ni zaidani haza ni almuhammadani muhammadu guda biyu wa hata ne shi kuma na mata ne tasniya eh hata ni hindadi hata ni zainabani eh shi kuma na ishara da shi na mata ne shi yasa aka sa masa ta'un hata ni na mazan kuma ba ta'un haza ni wa ha'ula'i shi kuma na kowa da kowa ne inda jam'i ne ana jingina shi ga maza ana jingina shi ga mata inda ya kai jam'i daga uku zuwa sama da a larabci jam'i yakan fara daga uku biyu ba jam'i ba ne tasniya suke kiran shi gane? yau amma malaman su shari'a to su jam'i yana farawa daga abu biyu shi yasa aka ce in ka zo masallaci ka ga wani na sallah ka bi shi kuka yi sallah ku biyu to kun yi jam'i to wannan a wurin malaman shari'a kenan amma a wurin malaman lugha ba jam'i ba ne to nan za mu kwana saboda akwai muhadara rijiyar bandaɗo kuma can muke son mai sallah sha Allahu ta'ala binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh